الشياطين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alkhamis mai tarin albarka wanda ya zo daidai da 25 ga watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1440 daidai ga shi Allah maɗaukaki ya tara mu a wannan majalisi na'am Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna da ke titin sardauna a wannan gari namu na azare a kuma daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don murusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah maɗaukaki ya gafarta masa to in ba a manta ba jiya mun ajiye karatu ne aya ta ƙarshe a cikin suratun rumi don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta fari a suratun lukuman ita suratun lukuman mala ce sun miyar hadhihi sura bi suratul luqman an ambaci wannan sura da suna suratul luqman lishtimaliha ala zikri luqman wa hikmati saboda surar ta kunshi ambaton luqmanu da kuma hikimarsa wal adabu allati uddiba biha ibnahu ta kuma ambaci ladubba da shi luqmanul hakim ya ladabtar da ɗansa. ولم يرد لفظ لقمان في في قرآن نعم ولم يرد لفظ لقمان في غير هذه السورة wannan lafazin suna na lukuman bai gangaro ba in ba a wannan sura ba wa waradar tasmiyatuwa fi kalami sahaba radiyallahu anhu kuma ambatonta ya gangaro daga maganar sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'an albara'i radiyallahu anhu qala an ji daga sahabin annabi mai suna bara'u Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina zuhura bara'u ya ce manzon Allah ya zan yana mana sallar azahar fa nasma'u minhu al-ayata ba'da al-ayat muna jin aya bayan wata aya min suratul luqmana والذاريات daga cikin suratul luqman da kuma wadhariyat akhrajahu an-nasa'i fi sunani wa qala al-albani rahimahullahu hadithun da'if wato imamu nasiruddin al-albani yace wannan hadisi ne mai rauni ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 4130 dai to ita suratul luqman makiyya ce ma'ana an saukar da ita a makka ko ta sauka gabanin Allah ya umarci annabi da yin hijira daga makka ya koma madina wahiya arba'un wa thalathuna aya suratul luqman ayoyinta 30 ne da hudu wa mawdu'uha ar-ra'isi kuma babban abin da sura ke karantarwa tarbiyyatul auladi ala akhlaqil hamida wato wannan sura babban abin da take karantarwa shine tarbiyyantar da yaya bisa dabi'u masu kyau bi asaliba hakima da salo shine usulubi salo na hikima la tab'udu an madarike salon da ba zai iya fin karfin tunanin yaran ba wa tarbiyatul kibar bima yunasibu da kuma yadda ake tarbiyyar manya da irin abin da ya dace da su na tarbiyyar su fa bada'at suratul karimatu bi dhikril kitabi mu'jizata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama al khalida wato sai surar ta fara da ambaton wannan littafi na alqur'ani wanda shi alkur'ani nan mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mujizar mai dorewa dodar har abada wa aqamatul hujaj wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin kuma surar ta tsayar da hujjoji da dalilai bisa kadaitakar Allah ubangijin talikai makadaici ne فلفت الأنظار المشركين إلى دلائل القدرة كما سورة ستوي ويودا kallon mushrikai zuwa ga dalilai waɗanda suke na ƙudirar ubangiji walwahadaniyatun mumbassatu fi hadhal kaunil badi da kadaitakar ubangiji wadda ta yadu a cikin wannan wato halitta ta ubangiji mai kayatarwa alkaunu shine duniya da abin da ta tattara thumma nawahad bi zikri luqmana sannan sai ta dan haska da ambaton luqman wa bi an atahu Allahu alhikma kuma ta ambaci cewa Allah madaukaki ya baiwa luqmanu hikima wa amarahu bi shukrin ni'ma bayan Allah ya bashi ni'imar sai kuma ya umarce shi da ya gode wa wannan ni'imar da Allah ya ba wa udilal kalamu fi wasaya luqman malaci an tsawaita magana a cikin wasiya ta luqman wa admaja fi zalika tazkir al mushrikina bi dalail wadaniyati Allah ta'ala ya kuma shigar da ainihin tunatar da mushrikai dalilai na kaɗaitar Allah maɗaukaki wa bi ni'imatihi alaihim da kuma ni'imar da Allah maɗaukaki ya musu wa kaifa aradu an hadihi ya kuma ambaci yadda su mushrikai suka bijire gabarin shiriyar ubangiji wa zakara maziyata dinil islam ta ambaci abin da ya bambance addinin musulunci daga sauran addinai wa fi suratul karimati tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan sura mai girma akwai rarashi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wani irin rarashi ake masa bitamasukil musulmina bil urwatil wuthqa wato rarashinsa da ake yi musulmai sun yi kankamo mana sun yi riko da igiya wacce take amintacciya shine kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa annahu la yahzunhu kufru man kafara kuma surar tana rarashin annabi cewa duk wanda ya kafirta kada kafircinsa ya bata ran annabi wa zakaratin radda alal mu'aridina lil qur'an kuma ta ambaci raddin da Allah yake ga waɗanda ke bijirewa ƙur'ani fi ƙaunihi ta'ala cikin faɗin Allah maɗaukaki da ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu inda za a ce duk bishiyoyin da ke ban ƙasa bishiyoyin da ke cikin duniya baki ɗayansu alƙalami ne wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin teku ta duniya a ƙaro masa yawan wasu teku guda bakwai ma na fidat kalimatullah to da za a dinga ɗaukan alƙalumar nan a fere duk ice na duniya ya zama alƙalami teku ta duniya a ƙaro irinsu bakwai ta zama tawada ana tsokala ana rubuta ni'imomin Allah to ni'imar Allah ba za ta ƙare Allah ka mana ni'ima inna Allah azizun hakim lallai Allah mabuwayi ne kuma mai hikima وختمت السورة بتحذير من دعوة الشيطان سورة كما سيتقاري بيان تا بسك عينهم غرغدي daga kira da shaidan yake wa bayin Allah wa tambihi ila budulan iddia'il kuhani ilmal gaibi kuma surar ta yi fadakarwa cewa bokaye da suke bada labarin gaibu ƙarya ne ba san gaibu ba boka bai san gaibu ba da ce ka duba sapotin tafasir a mujalladi na biyu shafi 486 wa asma'u suwaril qur'an a shafi na 305 zuwa 306 na'am arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف
نعم تلك آيات الكتاب الحكيم مم.
هدى ورحمة للمحسنين suwa ne ne الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ula'ika أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allahumma ja'alna minhum Allah madaukaki ya fara da huruful hija'iyya yace alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wa'annan harufa guda uku alifun lamun mimun wanda in ka ja su daidai kana da lada 30 in ka ja su daidai lada 30 in ka ja wani abu ba daidai ba kuma la'alla mai a garin neman gyaran gida zai a rasa ido kana neman karatu kuma ka samu zunubi don watakila baka faɗi harafin daidai ba ko baka ba shi madda da ta dace da shi ba ko baka bar ƙasarun da ya dace da shi ba لأنه لم يرد في تأويلها شيء صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم domin yadda sha'anin da lamarin yake babu wani abu bayyananne da ya gangaro cikin littafin Allah ko daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuni akan fassarar alifun lamun mimun وتقدم الكلام على حروف المقطعة من أول سورة البقرة مقالة تاقبات أكم وإن رمضون حرفا أفركم سورة البقرة فراجع إن شئت توسعا إن كان سوء كقوم أتن سورة البقرة سيكك على إلي بأن الله يتي ألف لا ميم سيتي تلك آيات الكتاب الحكيم وإن أي هذه الآيات وإن الآيوين دعكي كرنتاها ayatul kitab ayoyi ne na littafin alkur'ani alhakim ay zil hikma qur'ani akwai hikima a cikinsa wal idafatu bi ma'ana min aka ce duk ayatul kitabil mubin ayatul kitabi idafa ce mudafun ne da mudafun ilayhi to wannan idafar ma'ananta min ce ay min kitabil mubin kenan kuma wannan ƙur'anin hudan shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ne bin nasbi halan min al'ayati halin ayoyin nan kasancewarsu shi ayoyin alƙur'ani shiriya ne ayoyin ƙur'ani rahama ne al'amilu fiya ma fi tilka amilin da ya aiki a cikinsu shi ne abin da yake cikin tilka min ma'anar isharati وفي قراءة بالرفع ويقدر قوله هو مبتدا هدى ورحمة للمحسنين قرآن نن شريعة ne kuma rahama ne ga masu kyautatawa wani irin kyautatawa ko menene ma'anar kyautatawa malaci al-ihsanu huwa an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu ka bautatawa ubangijinka tamfar kana ganin sa wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai ba ka ganinsa to shi yana ganinka malai ce wannan juz'un min hadisi umar bin al-khattabi radiyallahu anhu wani yanki ne na hadisin umar dan khattabi Allah madaukaki ya kare da gare shi a karajar bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim suka fidda shi na'am don haka sai Allah madaukaki ya ce وهو داخل في جميع الافعال انسان نن ya shiga cikin dukkan ayyuka wal aqwal ya shiga cikin dukkan maganganu walidhalika wasafahum biqawlihi ta'ala saboda haka ma sai Allah ya sifanta su da fadin sa yace tilka ay bi ma'ana al ishara alladhina yuqimuna as-salata masu kyautata wannan sune fa masu tsayar da sallah wa yuktuna zakata bayan sun tsaye da sallah su ne masu ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinuna su ne waɗanda suke da ilimi na yaqini dangane da ranar ƙarshe ai allazina jama'u jami'a amalil ibadati al-amaliyya su ne waɗanda suka tattara suka haɗe dukkan ayyuka na ibada da ake yi a aikace wal maliyya da ayyuka da ake na ibada ta dukiya kamar zakka wal itiqadiyya da kuma ayyuka na ibada da ake kudurewa aqida a zuci hum asani takid ulaika ala hudan min rabbihim wa inna lalle suna kan shari'a daga wajen ubangijin su Allah ka sanya mu cikin su wa ulaika humul muflihun wa inna sune marabata ay alfa'iluna لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين yayin da Allah madaukaki ya ambaci cewa wannan littafin shiriya ne kuma rahama ce ga masu kyautatawa wa bayyana sifatahum bil ibadati ya bayyana sifofinsu da ibada alkamila cikakkiyar ibada faka annahu amara ta'ala bil iktida'i kai ka ce Allah madaukaki umarni yayi don ai koyi da su wajtinabi man adahum da nesantan wadda ba su ba almasuhu bi qawlihi wanda ya siffantu da fadin Allah madaukaki na'am
wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidha huwa ulaika lahum adabun haka Allah maɗaukaki ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man yashtari lahawal hadisi akwai wanda zai zo ya sayo kayan wasa wanda yake mai ainihin sanya wato wargi ga barin addini wa minan nasi man yashtari lahawal hadith daga cikin mutane akwai mai sayo za- maganganu na wasa kamar irin su comedy din kamar abin da ake yi a drama a ce mu sha dariya ba a kwa gani yan waya ko lahawal hadith mu sha dariya wace dariya za ka sha a wace duniya ka iya ƙura'ani ne da kyau da ka iya ba za ka sha wannan dariya ka san sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana karatun ƙura'ani da sunna wani lokacin ka za ka bata na shan dariya ai ma yulhi anhu amma ya'ni wato abin da zai shagaltar da mutane ga barin abin da ya dace da su wa huwa kullu kalamin la fa'idata fihi din magana da ba wata fa'ida a ciki ita ce lahawul hadith an gane lahawul hadith wala jadwa babu dacewa wal kalamul hayali allazi la yusnadu ila asasin waqi'un da kuma maganganu da za a kirkira fiction ko maganganun da za a kire su wanda ba su da madogara ba su da tushe yadda suka hawo wannan din lahawul hadisi ne wa kullu ma yashghilu an ibadati llahi ta'ala da duk hira da za ta shagaltar da mutum ga barin bautar Allah kaman browser da ta dauko shi ne ka ga ka za ka yau kaga mutum ya kai ɗayan dare ko biyun dare a ɗaki shi kadai daga shi sai wayarsa ya shiga nan ya fada nan ya shiga nan inda za ka ce ya haƙura kullum ya minti talatin yana karatun ƙur'ani ba zai iya ba amma akan wayar sai ya kwamma kuma kullum ya taɓata lokacinsa ba a rabi ba mu Allah kiyaye mu wa zakarahu min wa zikruhu min as-samari wal abahik wato da abin da zai dinga sanya shi hira da jan dare kaga waya ana haka da ita wal abahik da abin da zai sa shi dariya wani hau zalika komedi ko da abin da ya kama da haka wafi hadithin da zai aka raja bukhari ya zo cikin hadithin da imamul bukhari ya fitar haka ne ko hadisi na 4,579 wa muslim da hadisin da imamu muslim ya fitar hadisi na 1,647 an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga imamu abu huraira allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man halafa minkum faƙala fi halafi duk daga cikin kuwa da ya rantsuwa a rantsuwar sai ya ce billata ba ana cewa billahi ba ko billahi lalzi la ilaha illahuwa sai ya ce billata ya rantse da wata gunki da da take cikin kamalata a fara'aitu lata wal uzza ko ya ce wal uzza kamar ka ce wallahi sai ce wal uzza yana rantsuwa da uzza fal yaqul la ilaha illallah to ya dawo musulunci ya dawo musulunci ba na wani saboda yayi rantsuwa da wani Allah annabi ai ya ce man halafa bi gairin lahi faƙad asharaka duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi shirka ba yadda za a yi kalo rantsuwa ka ce na rantse da annabi ba ka san Allah ba na rantse da mala'ika ba ka san Allah ba na rantse da sarkin yanka na rantse da rawanin sarkin garinmu na rantse da kamarin tsohona ko ya ce kwaron kwatsa ko haba ya ce a radin Allah ko habawa ya ce a radin shirka ne ba a radin arra'adu wai sabbin ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min khifati to kaga ba a rantsuwa da aradu wani ma ce kwandon gajimare ka taba ganin kwandon wai ya rantsa da kwandon gajimare duk wannan layi ne na shiriri ta da shirme annabi ya ce duk wanda ya rantsuwa ta shirka to ya ce la ilaha illallah ya dawo musulunci kenan wa man qala li sahibi ta'ala uqamirka falyatasaddaq wanda ya ce da abokinsa ka zo mu yi caca to kada ya caca kuma ya sadaka saboda mummunan niyya ne wa fil hadith hasan akhrajahu ibnu majah fi sunanihi ya zo cikin hadisi hasani wanda imamu ibn majah ya fidda yi cikin sunan nasa hadisi na 2168 an abi umama taqal naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an bai'il mughayyabat annabi ya hana sayar da abun da yake goye baka ga ko riga ne a nade karka sai a ustaz sai an ware ta ba kai ga yanko yadin ba riga a wa'anade ba a cinikinta in an zo sai a ware a ga yanayinta sai ka saya a nade ka je ka buɗe ka ga ta yaji ko ka ga ka kone ka ga nan ka zai ɓaci gaibu ne ba ka san shi ba haka nan ba ka sayan abin da yake ya aihu a cikin ƙasa sai an kurɗe an fito da ita an ga nauyinta a skeli sai a yi ciniki na'am wa an shira'ihinna ya hana ainihin saya da sai da su wa an kasbihinna ya hana aiki na almughayyabat wa an akali athmanihinna da cin kullin su alqainatu jamu qinatu qaina ita ce mai waka zabiya an gane wa huwa almughibatu min al-imam wato masu yin waka daga cikin kuyangu wata jima'u aizan alaƙai natun unzur taharimu alatun ɗarbi ka duba wani littafi mai suna taharimu alatun ɗarbi a shafi na 77 alfasar thani sharhu mufaradati garibin hadith wafi hadithin lazi a kharajahu al-bukhari fi sahihi ya zo cikin hadisi ingantacce wadda buhari ya fidda shi hadisi na 2590 daidai عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو آمر أو مالك الأشعري شك من الراوي كده والله ما كذبني yace wanda ya zantar da ni bai mun ƙarya ba sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuni ya ji annabi yana cewa la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wallahi wasu mutane za su kasance cikin al'ummata yastahilluna al-hira za su dinga halatta zina farjin da basu ya sadaki ba su halatta shi wal harir su halatta kuma sanya siliki a jikinsu ba a so musulmi ya sanya siliki matuƙar dai shi namiji ne ba mace ba sai abinda annabi ya bari kamar yatsa ɗaya ko biyu ko uku wadda za a iya aiki da shi a jikin riga in ya wuce haka ya zama za ku ga alkyabba aiki a zare ne ake mata aikin ta to kar ya wuce wannan na alkyabba ɗin wal khamra wal ma'azif za su dinga halatta giya suna shanta suna cin kuɗinta amma da ita salo daban-daban wata giyar ma alawa ce ka ga mutum ko cingan kullum yana taura a shi giya yake ja kai mata zane an tsima ta tatsu Allah ka sauƙaƙe wal ma'azib kuma su ne kayan kiɗa mono garaya kuntigi jita ko piano da sauransu wale yanzu lanna akawamun ila jambi alam za su dinga saukar da mutane a gefen tozon dutse ya ruhu alaihim bisari hatin lahu wanda zai zo musu da mata wadda take ba ta halali ba ya tihim ya ne alfaƙir lihajatin wato faƙiri zai zo musu da bukata fai kolo na irji gadan ka koma sai gobe yana da hali ba zai taimako ba ne فيبيتنهم الله ويضع العلم Allah zai halaka su cikin dare ya sauke wannan dutsen wa yamsaku akharina qiradatan wasu daga cikin su Allah ya shafe su ya mai da su birrai wa kanazira da alhanzir ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alqiyama alhira alfarj su hada tafarji wa asluhu harahu wa ma'ana annahum yastahilluna zina ma'anansa dai suna halatta zina ne alma'azifu alatul lahu kayan wasa ludo ne dana ne sunuka wane ne duk bata lokaci ne al'alam jabalu shine alam aw wa huwa ra'sul jabal ko kan dutse yaruhu alayhim ay ra'iyahum bisaratin bi ganamin fa yubayyituhumullah daga ƙarshe masu irin waɗannan ayyuka Allah maɗaukaki zai halaka su to daga cikin mutane akwai mai sayan kayan wasa liyudillan nasa liyudilla an sabilillah don ɗaya ɓadda mutane gabanin tafarkin ubangiji ai ɗariƙar islam bi gairi ilimi ko ba tare da wani ilimi ba wa yadda ha huzuwa ya riƙi hanyar Allah ita ce abin izgili ai mazu an biha ya dinga izgili da ita ula'ika lahum azabun muhin lalle wa'annan suna da azaba zu ihana ma'abuciyar walakanci Allah ya raba mu da ita na'am
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في قرنيه وقرا فبشره بعذاب أليم Allah maɗaukaki ya ce wa iza tutla alaihi ayatuna shi mai waccan miyagun ɗabi'u in an karanta masa ayoyinmu ji Allah walla mustakbiran sai ya juya baya yana mai girman kai ai mutakabbiran ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji ayoyin qur'ani ba ka anna fi udhnayhi waqara kai ka ce cikin kunnuwansa akwai wani nauyi samaman kurumta وجملة التشبيه هالان من ضمير والله أي الثانية فبشره بعذاب أليم الله يتي ونن كمسع البشر بعذاب من الذي مؤلم وذكر البشارة تحكم أنبت أمر بشارة أكي كمر قطعيني أكي مثلا روي أنه كان نظر بن الحارث أرويت حديثي wato nazar ɗan haris ya kasance kalli lamba ta biyu kamar hakahul farra'u wal kalbi wa gairuhuma unzur garibal qur'an ka duba cikin garibal qur'an na ibnu qutayba shi wannan bawan Allah da aka ambata mai suna nabaru dan harisin kana ya'ti al-hirata yattajiru yana zuwa ƙasar hira don yin fatauci fayashtari kutuba akbaril a'ajib sai ya so littattafai na labaran baibayi labaran da da na yanzu wai haddisu biya ahla makka in yazo mutanen makka sai ba su labarin wannan na ajamin wai kule na ta inna muhammadan yuhaddithukum ahaditha adin wa thamud muhammad yana ba ku labarin adawa da samudawa wa ana uhaddithukum ahadisa faris wa rum ni kuma zan ba ku labarin faris da romawa fayastamlahuna hadithahu sai su waiwaya suna sauraron maganarsa waya turkuna istima'al qur'an su daina jin labarin ko sauraron qur'ani fal hukmu fil ayati shamilun lahu hukunci a wannan aya ya haɗe hadda wannan ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ولكل من يتبع طريقه في ذلك كما دم بن هنيتا إن تنبر عن هارث ليصرف الناس عن دينهم لن يكور دمتاني قبل الدين وما أكثر أمثاله اليوم وما أكثر أمثاله اليوم كيما ماكي ما سكا ما دبر عن هارث عوجا أيكي su kawo shirme don su halakar da mutane gabarin addininsu misali kamar da aka kirkiri wasan bol an tana shagaltar da samari da yawa bayan kallon bollin kuma in sun zauna dare da rana taɗinsu bol ne kawai da lissafin sunayen 'yan bol da sunan kulob-kulob da ainihin caca da fada da sauransu to irin wa'in nan na'am ولما بين تعالى معالى من يذل الناس عن الهدى bayan Allah madaukaki ya ambaci makomar wanda yake banda mutane ga barin shari'a zakara marji'a man yahdihim siratal mustaqim yanzu kuma Allah zai ambata mana sakamakon ko makomar wanda yake shirye da mutane hanya ta gari faqala yace innal ladzina amanu ko الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم نعم الله مدوكك يتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي وعند سكي إيماني bayan imanin kuma suka aikata ayyuka na gargari wa minha yana daga cikin ayyuka na gari hidayatun nasu ilallah shine da mutane zuwa ga addinin Allah ba ma aikin da kai wannan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ba wanda yafi kowa kyakkyawar magana tamfar wanda yake kira mutane zuwa ga addinin Allah bima anzala ko bima unzila ala rasulihi yana kiran mutane zuwa ga shari'a yana kiran kuma da abin da Allah ya saukar wa mangansa shine Qur'ani lahum jannatun na'im masu irin wannan aiki suna da aljanna ko aljannatai na ni'ima Allah ka sanya mu ciki in sun shiga khalidina fiha suna makaddara zama a cikin ta ai halin muqaddaratu ai muqaddaran khuluduhum fiha idza dakhaluha an kaddara zamansu a ciki in sun shige ta wa'adan lahi haƙƙa alkawarin Allah gaskiya ne ba ya tashi ai wa'adahumullahu zalika Allah ya musu wannan alkawari wa haqqahu haqqan gaskiyarsa ko gaskiya ce wa huwa al-azizu shi Allah mabuwayi ne allazi la yaghlibuhu shay'un ba na abu da yake rinjayar Allah fa yamna'uhu min injazi wa'dihi wa wa'idihi ballantana ya hana shi zartar da alkawarinsa ko narkonsa alhakimu Allah mai hikima ne allazi la yadau shay'an illa fi mahallihi Allah baya aje abu sai abun da ya dace da shi na'am khalaqa samawati khalaqa as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum نعم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة نعم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه مم.
بل الظالمون في ضلال مبين to ubangijin da ake kiran bayi zuwa gare shi ga aikin da ya wadda gagara ba daune ba mai yin sa sai shi khalaqa samawati Allah shi ya halicci sammai bakwai bi gairi amadin tarawnaha babu wani fila da kuke gani babu gimshiki shine fila babu gimshiki da za ku gani wanda ya tokare sama za ka yi rumfa babu tsallu to ga rumfar Allah nan ba gani shi ne kalakar samawati bigari amadin tarauna ya halitti sammai babu wata wato gimshiki da kuke gani ai al'amadu jamu imadin wa huwa al'usduwana shi ne gimshiki wa huwa sadiqun wannan gaskiya ne bi an la'imada aslan asali saman ba ta da gimshikin wa qawluhu tarawna fadinsa da yace da kuke gani tambihul mukhadabi fadakar da abokin magana ake wa hathul lahu ala an yujaddida an-nazara ana kuma kwadaitar da shi akan ya maimaita kallon sama din ka qawlihi kamar yadda Allah ce farji ilbasara hal tara min futur kamar da ganin ka idan ka sama shin kaga wata yar kafa kaga kulewa sun marji ilbasara karratai ne sannan kamar da kallon ka dai sau biyu yan kalibu ilaika albasaru khasi'an wa huwa asir idon ka ko kallon ka zai dawo gare ka gajiyayye ya rasa abin da yake bida na aibu a sama suratul mulki aya ta biyu wato ta uku da ta hudu to bayan Allah ya halicci sama ko sammai ba tare da gimshiki ba sai ya ce ya fidda wa alkafil ardi rawasiya ko sai ya jefa duwatsu a cikin ƙasa ai jibalan murtafi'a duwatsu masu tsawo an tami da bikum ai Allah tami da bikum saboda kar ƙasa ta dinga girgiza ai ta taharraku bikum rawa ibnu abbas radiyallahu anhuma sahabin manzon Allah mai daraja abdullahi dan abbas ya rawaito annahu qala yace hiyal jibalu shamikhat sune duwatsun nan manya min autadil ardi wanda suka kirke ƙasa waye sab'atu ashara jibalan duwatsu ne guda 17 Allah ya jefa a duniyar nan wahiya arba'ata wahiya sab'atu ashara jabalan ko eh duwatsu guda 17 sab'ata ashara min ha daga ciki na biyu ko ƙalar muɗai'i fi fathil bayan fi makasidil ƙur'an a mujalladi na goma shafi 279 aina hadihil jibalu ƙami'atu min jibali hamlaya algariba min biladi musnaf aw min jibalil albu fi urubba ya ce ina wa'annan duwatsu suke masu tsawo da ainihin manyan duwatsu wa'anda suke baki a wata ƙasa mai suna munsafu au min jibali alub suna ne na yanki au fi urubba ko kuma wasu duwatsu da suke cikin ƙasar europe au jibalul baranis fi shimali afirkiya ko ainihin wasu duwatsu da ke cikin wato afirka ta ainihin wato arewa wa aina huwa jabalu qaf ina dutsen da Allah ya ce masa qaf allazi yahkihi wadda'una wal qassasun wanda masu ainihin kawo labarin da bai da tushe shine wadda'una da masu kissa wal marjuna bi asadiru da waɗanda والمهروجون بأساطير ألف ليلة وليلة da masu rubutu dare da dare wa ƙala basurullahi ahalul ilmi bi minhajil ilmi wa ƙala ibnu jaririn ɗabari wa alƙa fil ardi rawasiya an tamida biku ya ƙulu waje ala ala zaharil ardi rawasiya Allah sai sanya duwatsu manya a kan ƙasa وهي ثوابت الجبال أن تميد بكم نعم to mu koma can da yace akwai qaf shine na ainihin dutse ne wa abu qubaisi akwai jabal abu qubaisi idan ka je makka kana cikin kaba ta gabas da ita zaka ga wani bakin dutse kato shine jabal abu qubaisi wajudi shine dutsen da jirgin annabi nuhu ya daidaita a kansa wasu tawad alal tubi ko wa lubnan shi ma wani dutse ne wa duri sinina aw sayna'a sunan dutse ne akhrajahu ibnu haidar min mubhimatul liswidi to Allah shine wanda ya wannan halici wato dutse ko duwatsu ya jefa su a ban kasa saboda kar kasar ta dinga girgiza wa basa fiha min kulli dabba sai Allah ya daidaita ya halitti ya watsa kowane irin abu mai dindike a ban kasa wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna bihi fiha ko Allah ce sai muka saukar da ruwa daga sama wannan ruwan da muka saukar kuma fa ambatna fiha min kulli zawjin karim sai muka saukar da ko kuma muka tsirar da kowane irin aure mai daraja hasanu kyakkyawa shine Allah ce hadha khalqul lahi wannan fa shine halittar Allah ai makhluqati ababan halittarsa faja'ala surata allati rasamaha min wasfi as-sama sai sanya surar da ya zana daga cikin sufa akwai yadda ya sifanta sama wa ma bukira ma'aha da abin da aka ambata tare da ita sama ka annaha mahsusatun kai ka ce aba ce da ba a iya ganinta ko ba a iya taba ta shine ma'anar hissi na'am amama al-muqaddabi abu ne wanda za a gane da hankali a gaban abokin magana almar'i yumkinu al-isharatu ilayhi abinda ake gani kuwa za a iya nuna shi sun ma'akkada zalika bi kauli sannan sai Allah ya karfafa wannan da fada zai ce fa'aruni ayyuhan nasu ya ku mutane ku nuna mu ma za ka laƙar lazina min nuni wa'yanda suke koma bayan ubangiji wa'yanda ba Allah ba su mai suka halitta ba mai yin halitta ba sai Allah ai gari ai alihatukum ababen bautanku shehinanku waliyanku su ne suka halitta hatta ashiraktumuha bihi ta'ala har kuke hada su da Allah wama istifhamu inkaru mubtada bima'ana allazi bi silatihi khabaru yace wa aruni mu'allaqun anil amali na'am bal adh-dhalimuna Allah ya ce a ba haka ba su dai adh-dhalimai fi balalin mubin suna cikin bata ne bayyananniya ai bayyinu ishrakihim wa antum min shirka su ta bayyana kuma kuma suna kuna tare da su to akan wannan zamu takaita in Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu dora akan kisa ta luqmanu wato daidai aya ta 12 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum salam wa rahmatullah wa barkatu wannan takarda tana nuna cewa wata baiwar Allah ta ba da rigar yarinya set daya da kuma dan kunni set biyar a baiwa marayu ah wannan akai za a baiwa ai masu nema ne sai wannan wani bawan Allah ko wasu bayan Allah sun rubuta wata takarda suka nemi don Allah na karanta musu suka ce assalamu alaikum muna yi wa godiya wa kungiyar jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna dangane da yada addini da suke yi ta hanyar daukar nauyin tafsirai Allah saka muku da alkhairi godiya wa gidan rediyo na azare da shugaba don girman Allah ya kamata ba iya ramadan za a rika daukan karatun malam kabiru da sauran maluma ba muna bukatar tunda malam yana karanta riyadus salihina a masallacin bakin tasha a rika daukan nauyin karatun a rika sakawa a gidan rediyo domin amfanin mu da kuma mata da suke zaune a gidaje ba mun faɗa haka ne ba don mun isa ba sai don allah ba don halin ɗan adam ba Allah ya saka waɗanda suke ɗaukan karatun a rediyo Allah ya saka musu da gidan aljanna bisalam da fatar shugabanni za su duba wannan magana to wannan kenan to ga takarda da aka kawo yau duk da cewa an gabatar da rabo kamar yadda na samu labari wata ga yau ma wasu bayan Allah sun kawo tallafin marayu kamar haka wata bayar Allah ta ba da riga da siket da dogon riga na yara mata wata bayar Allah ta ba da kaya material na mata wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira ɗari biyar wata biyar Allah ta ba da dogaye riga na mata set biyu wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyu wata biyar Allah ta ba da kuɗi naira ɗari biyu wata baiwar Allah ta ba da yadi hudu da kuma yadi goma wata baiwar Allah ta ba da atamfa turmi biyu wani bawan Allah ya ba da naira dubu daya wata baiwar Allah ta ba da kudi naira hamsin wata baiwar Allah ta ba da kaya set ɗaya na mata wata baiwar Allah ta ba da ɗan kunne set takwas wata bayar Allah ta ba da kayan yara na mata set hudu wannan ke nan ma a wannan ba yanzu ba to wannan dai shi ne abinda wato aka samu a wannan rana mai tambaya ta farko yana cewa wai shin malam da gaske ne in mutum ya zo rubuta sunan Allah in ya rubuta da karamin baki musamman a rubutu na boko wai hakan ka rage matsayin Allah ne kuma mutum yana da laifi
ya danganta ga ka'idar rubutu yawwa
wannan tambaya yana cewa tambaya ta ita tana cewa malam ni ne ina fama da ciwon sanyi irin na mata to malam a wajen tahaddud ba masallacin mata idan wannan farin ruwan ya zubo to ni dai sai na ci gaba da sallata to hakan yayi ko kuma malan dan haka ya yi cutar kamar mai salsal bauli ne haka zai yi sallarsa ko mai salsal rihi ko mai salsal ga'idi wanda kashi baya tsayawa allah ya raba mu da ciwon ko fitsari ba zai daina zuba ba ko tusa ba ta daina fita haka za ka yi sallarka sai radda ka warke sallah ba za mutakar mutum yana da hankali ba a barin sallah na'am
malam ma sun rubuto ne suka ce malam tambayar mu ita ce malam mu uku ne a wajen mijinmu sai mu bi muka haɗe wa ɗayar baki har a babbar ciki kuma ta jawo da har mai gidan namu sai da ya sake ta dinda ta yi masa wani abu to malam muna meye hukuncinmu a wajen Allah hukuntar da kika yi laifi ne in dai da haƙulinku kuka raba aurensu ku jira naku
wannan tana cewa malam mai bin sallah zai dinga karanta tasbihi ne ko zai yi shiru liman ya ɗauke masa
lokacin tsayawa ko ruku'u ko sujada in a lokacin tsayawa ne ba zai karanta ba karatun liman ya isan masa na'am
wannan yana cewa kai wani abu suka ina so ka yi min karin ina da wata kanwata da take fama da larurar aljanu tun tana karama take fama da shi gashi sun hana ta azumi daga ta fara azumin za su tashi suna hana ta malam don allah meye mafita akan hakan
saboda sai neman magani shi ne allah ya raba su da
wannan ta ce malami ne a kan batun jini ne ta ce malami ne na yi jini kwana sha biyar bai ɗauke ba da ya je kwana sha shida sai na nemi magani jinin sai ya tsaya yau kwana bakwai kenan to maganin ya ƙare yau kuma sai gashi ya dawo to malam na ciwo ne ko kuma na haiza maganin me A'a. maganin hana jini ya zo ko ko maganin cuta to yanzu ta kare ko jini ya zo za ta yi ibadar ta a nan gizo yake saka mana a wuri ta yi kwana sha biyar yanzu kaga aini sanar jini ya kare ko ya wuce ne ta sha magani ko bai wuce ba in bai wuce ba ta sha magani to watakila maganin da take nufi na tsaye da karta ɗau ciki ne ka gane in wannan ko ta sha hukuncinta yana nan disar da jini ya zo malamai sun ce hukuncinsa jini ne zai hana ta ibada su ɗage shi ba na sani kamar yadda ka sani a ya saba mashara
mai wannan tambayar tana cewa shin wadda ya mutu ana bin sa sallolin falilla za a iya raba abin da ya mallaka a biya mutane su rama sallar
la haula wala wace ai haka eh idan mutum ya mutu ana bin sa sallar farilla ba za a rama mar ba ya danganta ga abin da yasa ya bari
wata bayar Allah ta bayar da kayan mata set biyu da ɗan kunne set biyu mai wannan tambaya na cewa tambaya ta shine malam shin zuwa church domin amsa gayyata musam kamar ɗaurin aure ko wani taro na daban ya halasta ga musulmi ya je ko kuwa yaya to malamai sun kai kawo akan maganan aje coci amma dai babban abin da aka hana sallar ka ta musulunci ba ka yin ta a coci wasu malamai suka ce in ka yi sallar makaruhiya ce kamar yadda malaman fiku suka ce amma an gayyace ka ɗaurin aure irin nasu wannan wasu malamai suna yin afuwa ko suna sauki akan haka idan akwai alaka tsakaninka da wanda ya gayyace ka Allah ya shirya
mai wani yana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya allah ja za malin malam allah ya kara malam lafiya da tsawon rai malam muna jin daɗin wannan wa'azin naka bana allah bai bani ikon zuwa ba sakamakon laruri rashin lafiya don haka malam ina neman addu'a a wajenka da sauran yan uwa akan allah ya bani lafiya wannan ma ɗaunan kuma masu neman taimako ne wani yaro ne rubuto ya ce yau an raba kayan marayu amma sun je gudun kanwarsa mace ta samu amma shi fa namiji ne har yanzu bai samu ba shi ne yake so inda hali a taimaka musu wannan ma wani ya ce malam a taya ni da addu'a na shiga cikin jarraba daga wannan sai wannan na sa kaya na a kasuwa ko tayawa ma ba a yi shine nake neman addu'a a gurin malam da sauran al'ummar musulmi baki wannan ma wani bawan Allah ne ya ce a sanya shi a cikin addu'a saboda wata bukatarsa sannan akwai wani bawan Allah da aka rike mishi kudinsa a harkar kasuwa ya ce yana bukatar addu'a saboda a rike masan har ya shafi zakka da yake yi a duk shekara wadda a bana ya sa dole hakan ba zai yi ba to wannan ya ce wannan ta ce tana da ɗamarar ji tana so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa akwai da dama iyaye mata da suka rubuto suna so a sanya su ‘ya'yansu a cikin addu'a saboda yanayin tarbiyya akan Allah shiryar da su akwai marasa lafiya da suke kwance a gida wasu a asibiti wasu kuma suna tafiya da jinyar da masu biyan wato neman biyan bukatu sannan akwai bawan Allah da yake ba da hasken wutar lantarki a wannan wuri a sanya shi a cikin addu'a Allah ya ƙara taimakonsa da shi ma bawan Allah da ya sardiya ya gina wannan katafaren masallaci shi ma a sanya shi a cikin addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da sauran buku kawo takardar ba da sauran jama'a da dama da suka rubuta suna neman
آخرتنا وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين